أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين ونعوذ بك من حال أهل النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يومنا جمعة شدة ديدي سكت ياكم shidda ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da shidda ga wata na mai miladiya ta 2022 ci gaba da karatunmu na wannan manzuma ta abi ishaq al-albiri wanda wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafin a wannan masallaci markaz sabilul huda gawan katare Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda zan mu faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya datar da mu kuma akan faɗin daidai da fasarta daidai da aiki da daidai jiya mun tsaya baiti na hamsin da biyar inda madan ya ce tun daga baiti na hamsin da hudu da yake faɗa cewa wala ta hazan alama fata minha idan ma an tafi ukura ka fusta wato kada ka yi hushi kada ka yi bakin ciki akan abin da ya zamanto na duniya ya kubuce maka a wannan rayuwar wani abu da la'alla arziki ne ko dukiya ce a duniyan nan ta kubuce maka kada ya zamanto kayi bakin ciki idan ma an tafi ukhra ka fusta idan har ya zamanto kai kayi ribantu wato da lahira idan ka ribantu da lahira ka to kada kai bakin cikin abin da ya zamanto ya kubuce maka a duniya sai ya ce maka falaysa bi nafi'in ma nilta minha ai abin da zaka samu ma a duniya ba wani abu ne mai amfani ba saboda mai minal fani abu ne wanda mai gushewa ne abu ne wanda mai karewa ne idal baqi hurimta kuma ka zamanto ka harumta an haramta maka abin da ya zamanto shine wanzaje wanda bai karewa shine wato abin da ya shahi wato gobara na tashin alkiyama abin da ya shahi wato aljanna sai malam yake cewa wala tadhak ma as-sufaha ilahwan lahwan ko yawman gare ku a cikin nusfa wala tadhak yawman eh a wata nusfa yana zawwa da lahwan ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غلقت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه زنون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السوى فيه امتثال وفكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا ناصه بل أنت أولى بنصحك لو بفعلك قد نذرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي سبلي تخوفني المنايا وما تدري بحالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست قد نكست وها أنا لم أخذ بهر الخطايا كما قد خطه حتى ذلكت kenan har zuwa ƙarshe la'alla kenan yau idan mu ɗauki in mun kai duka in kuma mu abin da ya sauwaka kenan insha Allah saboda gobe akwai shirye-shiryen sabga malam yake cewa wala tadhak ma as-sufaha yawman fa innaka sawfa tabki inda hikka kada ya zamanto ka zamna wai kai a duniyan nan kawai kana dariya tare da wawaye as-sufaha jami'i ne na safi safi wawa sai yakulu sufaha'u a can cikin alqur'ani kada ya zamanto ka zamanto kawai kai a rayuwa ka kawai ka zo ka zauna kawai kullun a wato fada ayi ta dariya ku daga wannan inuwa ku koma wannan inuwa idan har ya zamanto haka ce rayuwarka to fa innaka sawfa tabki lalle to kai zaka yi kuka inda hikta idan kai wannan dariyar da kake da kake zamantawa kayi ta a tsawon rayuwarka himalaya yake cewa wa mallaka bisururi wa anta rahnun wai ta kakama ne zaka samu ina kai ina zuwa samun farin ciki ka yau ka samu dariya yi ta dariya kana farin ciki wa anta rahnun kai kuma alhali jingina ne an yi jingina da kai ko kuma a ce an yi garkuwa da kai misali an yi garkuwa da mutum kuma ya zama to shi yana can yana kirkirce da dariya ka gani zai kenan kaga abu ne wanda babu tunani a ciki to kai da ka zamanto kana ta dariya a wannan duniya kana ta baka kula ba da abin da ya shafi addini to kamar wanda aka kai shi jingina ne aka kai shi garkuwa wa ma tadiri baka sani ba a tufu da sun za a je a yi fansarka ne za a fansho ka ne daga wajen da aka yi jinginar ka amma gulikta ko kuma zakka wato za a yi kasan ka ne za a kama ka ne a kashe ka ko kuma wani abu makamancin haka yanan bi ma'ana a duniya ka zo kana ta sururi yane ne zaka yi sururi kai da duniya ka so ka san cewa wajen aiki ne ka zo baka sani ba shin zakka dace wato ka samu gidan aljanna ko kuma zaka zamanto ka bauɗe ka samu wato gidan wuta shine malam yake ma nuni a nan kenan bai yiwa ya zamanto a duniyan nan kawai kai ba abin da kake yi kawai hei jin daɗi kawai bangaren addini ka huta da heshi ba ruwanka da abin da ya shahi addini kenan ka zamanto kana ana tsara ana duba bakin gatari kada ya zamanto walatansa nasibaka minad dunya can amma ba irin yanda wasu suke dora walatansa ba nasibaka minad dunya akan wai aje a more a'a ka je ka yi aikin da zaka samu a duniya ya taimaka maka zuwa ga lahira ya taimaka maka zuwa ga lahira sai malai yake cewa wasal min rabbika tawfiqa fiha sannan kuma ka roki dacewa daga wajen ubangirinka a cikin duniyan nan wa akhlis fi su'ali idza sa'alta sannan ka yi roƙon a wajen Allah subhanahu wataala da ikhlasi idan zaka yi roƙon Allah subhanahu wataala ka yi sa ikhlasi ka kyautata niyya ya zama to daga zuciyarka ne kake roƙo zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda mun gani cikin karatun mu na sifatu sala ne cewa addu'a idan zaka yi ta lazimi zaman to ka zo mata da shurutu da yawa Allah subhanahu wataala bai karba addu'ar da mutumin da zuciyar shi arab kana take ka zo kana addu'a kuma zuciyarka ba a wajen ba da yawa zaka gani hakan yanzu da yawa ramadan din nan da yazo zaka gani ana shi wani in yana barcin shi an zo shafa'i da wutri yace a tada shi yana gengedi yana amin amin amin wannan sai dai rahama Allah subhanahu wataala in ya tsinka ga baki daya a ce wanda zata game kowa da kowa amma irin addu'a so ake zuciyarka ta yi direct zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku roki Allah subhanahu wa ta'ala kuna da yaqinin cewa Allah zai karba muku wato wannan adda ta zamanto sadika daga cikin wato zuciyarka sai ma da yace wanadi idza sajadta lahu i'tirafan bima nadahu zannuni bil matta ka roki Allah subhanahu wa ta'ala idan kai sujada ka roke shi kana mai itirafi da lashi shiganka kana itirafi da cewa Allah shi yace a roƙe shi wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ka roƙe shi da irin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar malai yace ka roƙe shi da abin da zannun Annabi Yunus ya roƙe shi da shi shine wa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka roƙi Allah da yaqini sai Allah subhanahu wataala ya karba maka ya zamanto ya hutar da kai daga dukkan wato wani kunci da kake ciki malam yace walazim babahu qara'an asahu sayaftahu babahu laka in qara'ata kalazamci babahu ko kashi ciwa Allah subhanahu wataala qara'an kana ne kwankwarawa qara'an kana mai kwankwara kofa Allah subhanahu wataala asahu sayaftahu babahu laka in qara'ata ya kai Allah subhanahu wataala ya bude ya bude maka wato kofashi idan ya zamanto kana kwankwarata yawa yanzu misali mutum ne ya zo kofa gidan wani yake ta kwankwara yake ta kwankwarawa ai ka san da diyin da aka yi inda da mutane sai an zo an bude mashi to Allah subhanahu wataala ya ne ne lazimta kwankwara kofa Allah subhanahu wataala shine ka lazimci Allah subhanahu wataala da addu'a ya zama to kana addu'a ko da yaushe kana addu'a kana yawaita addu'a sai ka gani ka kai wata manzila wadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa utitum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha zaka gani wani shi idan kahin yayi addu'a amma Allah subhanahu wata'ala ya biya mishi bukata to ya kai manzilar da kullun yana bukata yana tare da Allah subhanahu wata'ala da yawa mu ne da raunin mu sai zamanto sai mun shiga tsanani muke yin muke koma ga Allah subhanahu wataala kai ka ce irin abun mushrikai fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun kenan kaga wannan bai dacewa ya zaman to kai kullun kana tare da Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu lisanika rataban min zikrillah kada ya gushe wato bakinka halishinka kada ya gushe yana danye da ambatan Allah subhanahu wataala idan zaman to kullum kana ambatan Allah sai ka gani ko da yaushe lokacin da ka shiga tsanani shi kuma Allah ya kawo maka dauki a nan take ya kawo maka dauki amma kai ne sai ka shiga tsanani tukun kake roƙon Allah subhanahu wataala kuma kai ta yi da ka fara kuma ka ce ka gaji in ba Allah ya taimake ka ba sai ka ji an fara mun wato wa'ancan daban Allah subhanahu wataala ya kare mu malam yace wa aksir zikrahu fil ardi da'aban ka yawaita ambatan shi shi wa kenan Allah subhanahu wataala fil ardi aban kasa da'aban a dawwami kullum ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala lituzkara fis sama'i idza zakarta saboda a ambace ka wato a sama idan ka ambace Allah subhanahu wataala a kasa yana nan cikin hadisul qudsi mun ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya rawaito daga wajen ubangiji Allah subhanahu wataala yake cewa a ciki wa idza zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhu wato idan ka ambaci Allah subhanahu wataala a ranka Allah subhanahu wataala sai ya ambace ka a cikin ran shi idan ka ambace shi cikin jama'a Allah subhanahu wataala sai ya ambace ka a cikin jama'a wadda tahi wannan mutanen da ka ambace su ne jama'a ta mala'iku haka Allah subhanahu wataala yake cewa fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun haka kuma wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum idan ka manta Allah sai Allah ya manta da kai kai ma ka manta Allah baka ambatan shi sai shi ma ya manta da kai idan kana ambatan shi kullum kuma kai walillahi almasalul a'la mace kullum kana cikin program amma idan ka huta kenan ka huta kai babu wannan ta'ala Allahu an zalika yace wala taqul siba fihi imtisalu wa fakkir kam saghirin qad dafanta yace wala taqul siba kada ka ce ai a yarinta asiba yarinta fihi imtisalu fihi imtihalu ai akwai abin da ya shahi jinkiri al'imhal jinkiri misali ka ce aini yanzu yaro ne duka yaushe aka haihe ni ma barantana ya zamanto gwanda mu dan more kaɗan in ya sun an kwana biyu sai mu dawo mu musulunta mu kama addini da kyau shine ma da yace to kada ka gai haka wa fakkir ka yi tunani kam sagirin kaddafanta yaro da yawa nawa ka je ka binne kai kana ce yaro to wani ba a haihe shi ba da rai malam adamu yake cewa idan kai wani abu a irin haka dai abu wanda bai dace ba ko kuma abu ya fahimta shi bai dace ba sai ce Allah ne kake wada ma yaranta ya ce ka kalli jariri Allah ya dora mashi rashin lahiya mi yayi kai zaka gwada ma Allah yaranta to shi ka Allah ya kama ka haka malam Adam yake ce abu ne wanda yake a zahiri idan ka duba shine malam nan ya kawo ma wala taqul siba fihi imtihan kada ya zama to ka ce ai a yarinta da ni a yaro ne har yanzu matashi ne akwai jinkiri akwai lokaci akwai lokaci zaka gani da yawa abin da yake rude shabab a ni yanzu da ja kawai dole ya yi program karatun nan da nake dole yana samu license in wuce doctora in wuce kaza in na dawo ya zama to ni ne bangaren kaza na rike kaza zaka gani a ko kadan program in mutuwa bai sawo shi ba ko a irin ayi ta ihtiyatan a irin me za a ce an ka a ce misali an ka mutuwa ta zo a sa ta program to ba a sata kwata-kwata ba a sata ma to kaga wannan rafkanuwa ta kai rafkanuwa shine malam yace wa fakkir kai tunani kam kam sagirin kaddafanta wato yaro da yawa nawa kaje ka binne aka je da binne aka binne ka tare aka binne shi wato tare da kai kaje ka gani duka wannan bai ishe ka ba wa'azi yace wa qul ya nasihi bal anta aula bi nushika law bi fi'lika qad nazarta nan kuma malam he juya mana wato kasiri sai zamanto yake nuna saboda da yawa akwai wanda idan ka musu nasiha sai su ce maka a yo kai ma da kake yin kaza ko kuma a a yo ai mutane da yawa ma suna yin kaza su wane da su wane duk ba gashi nan ba mutane suna yin kaza shine to sai malam nan me yake so nuna ma to na maka wannan nasiha na maka wannan nasiha la'alla kai ma ka ce mun haka nan sai ya kawo maka dukkan abubuwan da zaka ce mishi don ya baka amsa a gaba yace wa kul ya nasihi bal anta aula yace ya kai wanda kake min nasiha bal anta aula bi nusihika ai kai ne ka fi cancanta da wannan nasiha da nake ma ba na ce ba wani da Allah ka ji tsoron Allah a kai ya kamata ka ji tsoron Allah kaza kake yi kana kaza kana kaza abinda baka yi ma yazo ya dora maka to shine yake malamin haka nan malamin kamar ya hakaito ma kissan ne kamar hiwar tsakankanin shi da wanda yake ma nasiya yace li fi'lika da aikinka kad nazarta da ka duba ka gani yace tuqatti'uni ala tafriqi lawman wa bit tafriqi dahraka kad qata'ata shin kana zawwa kana cire ni kana zargina akan gazawa akan takasir akan jinkiri akan bannayin ibada sosai to wa bit tafridi kai kuma akan wannan jinkirin da rashin yin ibada da har ka karkata ka bi duka rayuwarka ga kanan gabaki ɗaya sai yanzu da ka zo ka samu ka samu ka gane zaka zo ni kana mun wa'azi da kai ma ba haka ba kake ba akwai su ba akwai su to shine malam zai kawo maka duka irin wannan yace wa fi sigari tuhawwifni almalaya wa ma tadri bi halika hina shikhta wa fi sigari gani ina yaro to khawifin almanaya kana tsorata ne da mutuwa ina wannan matashin na gani dan karami ka ringa tsorata ne da mutuwa yake cewa wa mata diri bi halika kai lokacin kai baka sani ba halin ka haisu shita hai zakka kawo yanzu kai ma ba kana matashi ba da ka biyo mata ka zaman to matashi gashi nan ka latijanta ka ka zo yanzu baka mutu ba ni kuma ina yaro kana tsorata ne da mutuwa to kai ai ga ka kala tijanta ka baka mutu ba yo mutuwa ta aka hela tijo ai Allah subhanahu wataala ya fa'alu ma ya sha duk wanda ya ajje mishi ajalin shi wato a daidai lokacin da ya kawo mishi ajalin shi yake rasuwa to shine yake kawo maka yace wa kunta ma'asiba ahda sabilan fama laka ba'da shaybika qad nakasta yace wa kunta ma'asiba sannan kuma ka kasance a lokacin da kake yarinta kai ahda sabilan ka hi shiryuwa fama laka fama laka nukista ba da shaibika ya ce to me ya same ka yanzu ga ka kalar dijantaka kuma ka zamanto ka tauye halinka ka lalace tun da da kana shabab kai ka yi zamantowa ka yi shiriwa to yanzu ga ka katsufa kuma halinka ya lalace halinka ya lalace ya ce wa ha'ana ya ce ga shi nan ni lam ahud ban kutsa ba baharar haɗaya teku na kuskure na zunubi kama kad khartahu hatta garikta kai kuma wannan a shekarun da kai ka kusa te ka shiga teku na kusakure teku na zunubi har sai da ya zamanto ka durmiya a cikin wannan tekun zunubi nawa kai ni yanzu zaka zo ka ringa ce min in bar zunubi ina matashi na in bar kaza kaza kaza shine wai malam yana ƙara kawo maka da Allah ka je kama wannan nasiha ya zo ya ce maka kaza yace walam ashrab humayya ummi dafrin wa anta sharibtaha hatta sakirta kuma ga ni ban sha ba humayya ummi dafrin wannan lakabi ne na giya ita ake ce ma humayya ummi dafrin ban sha ba giya yana ni ban rudu ba da duniya ba giya ba ta hakika yace wa anta sharibtaha kai kuma ka rudu da san duniya hatta sakirta hatta sa ka mayi hannun duniya ta sa ka maye akan zunubai da kake da komi da komi gashi nan ni kuma duka yaushe aka ahe ni ka ce yanzu na zo kuma ka ringa hudda min duniya daga raina kana tsorata ni da mutuwa a can baya kana kaza kana kaza kana kaza yace walam aisha bi asrin fihi naf'in ban rayu ba kuma a cikin zamani wanda ke da kwai albarka a ciki wanda ke da kwai manfa'a a wannan zamanin wa anta nasha'ata fihi wa man tafa'ata kai kuma gashi Allah ya kadarta ka samu kanka a cikin zamanin da ke da kwai malamai masu ilimi gashi amma baka amfani ba da komi kuma zaka zo ni ka ringa laumi na kana cewa in bar kaza in bar kaza in bar kaza yace walam ahlul biwadin fihi zulmun ban sabka ba ko ban shiga ba wadi wato korama fihi zulmun wanda ke da kai zalunci a ciki wa anta halalta fihi kai kuma ka kutsa ka sabka a cikin wannan koramai wanta hakta sannan kuma ka keta alhumma Allah subhanahu wataala yace laqad sahabta alaman kibara wato kayi abota da manya-manyan malamai manya-manyan malamai kayi zamani ɗaya da su kayi abota da su kaji karatu wajensu walam araka iktadaita biman sahibta kuma gashi nan kai ban na gani wato kana koyi da wannan malama malamai kaje gasu nan kaje kaje wajensu amma ban da baka koyi da su yake cewa wana dakal kitabu falam tujibu gashi littafi yana kiranka alqur'ani yana kiranka watubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum wa anibu ila rabbikum falam tujibuhu baka amsa mishi ba yace wa nabbahaka almashibu faman tabahata almashibu wato hurhura nabbahaka ta fadakar da kai faman tabahata baka zamanto baka fadakar da gashi nan har kai hurhura amma har yanzu baka zamanto baka fadaka cewa fa ya kamata ka gyara ya ce wa ya ƙabahu bilfata fi'ilun tasabi wa a ƙabahu minhu shaikun ƙartafata wa ya ƙabahu bilfata ya yi muni abu ne mai muni bilfata ga sarmayi fi'ilun tasabi a same shi yana aikin yara ga ka sarmayi ne a same ka kana aikin yara abu ne ya yi muni wa aqbahu minhu abin da yahi zamantawa yafi muni kuma shi shine shaykhun qad tafatta lattijo kuma ya dawo yana aikin samari ya ce misali wannan gabai yanzu da yawa za ka gani ga shi nan mutum ne sarmai ko kuma mutum ne ya kai wata manzila ya huce ta yarinta ka ban shi yana aikin yarinta kaga wannan abu ne babban muni to wanda ya yi shi muni kuma lattijo kaga lattijo ya kai tsuha kamata yayi ya kai shekara misali 60 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kai wannan shekaran ma azarallahu ila mar'in akhara ayyalahu hatta balaga 60 sana wato Allah ya dauke maka uzuri dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya kai shi shekara 60 a rayuwa to wannan baka da uzuri yau uzurin me zaka ce ma Allah shekara 60 kana raye kuma baka yi ba aikin kirki to wani uzuri gare ka to a samu wanda ya kai shekara 60 din nan yanzu an zo ana tankiyo ana zuwa show da wani waye duk da shi kaga wannan ayyahi muni ma barantana a ce nasar mai wanda akwai wanda dai Allah yake taimaka saka ga daga kai wasu ɗan satta sattan in nan ya koma ladanin gosu duk da ma ladanin kuma kiran sallah kuma a yanda ya shi kawai zawa ne ake ana ta yi Allah dai ya kare Allah ya kare to amma dai za a ce wannan da dama dama game da mutumin da ya tayi shi kuma yake aiki na yarinta shine yace wa yakbahu bil fata fi'lu tasabi ai yayi muni wato ga sarmai yayi aiki na wato abin da ya shahi wato yara wa akbahu minhu wanda yayi shi muni kuma shine shaykhun karkafata shine lattijo wanda ya zamanto kuma yayi aiki na matasa malam yace wa nafsaka zumma la tazum siwaha ai nafsaka zumma ka zargi kanka la tazum siwaha kada ka zargi wata kada ka zargi wata rai ka zargi kanka kamar yadda hausawa suke cewa lahi ne tudu ne sai ka hau ne to zaka ga kowa lahin wani zaka ga mutum yana gani shine wani yace wallahi saka dumma ka duba lahin ka kai karan kanka la tazumu siwaha kaka kakka zargi kowa ka zargi kanka li aibin saboda wani aibi da gare ka na zunubi na laifi da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala fahiya ashdaru man zamamta saboda ita ce tafi cancanta wato ya zamanto ka zarge ta kenan ya zamanto mutum ya zargi kanshi kafin ya zargi wato wani sai ya ce wa anta ahaqqu bit tanfidhi minni wato kai ne yafi zamantawa yafi dacewa bit tanfidhi minni da zargi game da ni walau kuntal labibu da ka kasance mai hankali ne da ma na takta da baka zo ba kana min wannan nasiha ka zargi kanka wannan muna hakaitawa wai bayanin malam da ya mishi nasiha sai ya dawo yake gaggaye mishi wannan magana tunda mene da yawa ai akwai wanda zaka mishi nasiha ya zo ya ringa gaggaye ma wannan magana shine malam duka yake kawowa ya ci gaba da cewa walau bakati dima ainaika khawfan li zambika lam aqul laka qad aminta yace da idanuwanka ainaika da sun yi kuka na jini idan ka yi kuka na jini haufan saboda tsoro ne zambika zunubanka saboda tsoron zunubanka lam akul laka kada aminta ba zan ce maka ka samu wato amintuwa ba daga shiga wuta ko kuma amintuwa ka samu dacewa da zuwa aljanna yace wa mallaka bil amani wa ina ma zaka samu amintuwa wa anta abdun kai kuma alhali bawa ne umirta an umurce ka fa ma atamarta baka zo ba da abinda Allah subhanahu wataala ya umurce ka wala ata'ata kuma baka bi ba abinda Allah subhanahu wataala ya umurce ka wato kai shi yace sakulta min az-zunubi wa lasta takhsha li jahlika an takhiffa idza wazinta wato sakulta min az-zunubi kai yauni na zinubanka sun maka yauni wa lasta takhsha takhsha li jahlika sannan bakka tsoro bakka jin tsoro saboda jahilcinka an takhiffa idza wuzinta ya zamanto ma'auninka ka samu ma'auninka ya zamanto yayi sauki a gobe ranar tashin alkiyama saboda mun sani a gobe ranar tashin alkiyama za a dora mutum yauninka sai an dora ka dora aikin ka a dora ka shi yasa wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a farfajiyar tashin alkiyama za a zo da shi yafi kowa girma a dora shi a sikeli bai kai ba fuffuken sauro yauni can kuma hadisi abdullahi dan mas'ud ne ko da ya hau saman itaciya kwabrin shi ya dan bude sahabbai suke dariya sun ga siririn kwabri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kwabrin nashi da za a dora shi a sikeli ya himi dutsun uhud yauni kwabrin shi kadai wai banda shi shi kuma wannan rindime ne a larhira ya shi kowa girma a kashi fuffukin sabro ya yi shi yauni idan ka gani shine wanda yake cewa sakulta minas zunubi kai ta zunubi ta yawa gashi nan walasta takhsha li jahlika saboda jahilcinka kuma bakka tsoro idan ka samu kai aikin da idan an dora ka a sikeli sikeli ka zai zama to gashi nan yana da wato abin da ya shahi daraja sosai malam yace wa tushfiqu lil musirru ala al ma'asi wa tarhamuhu wa nafsaka ma rahimta wa tushfiqu lil musirri kana tausayin al musir wanda yake ta israri wanda yake ta yin zunubi yake ta yin zunubi wa tarhamuhu kana ji mishi tsoron kana ji kanshi kana ji mishi tsoron ka azaba Allah subhanahu wataala ta same shi wa nafsaka ma rahimta kuma kai ranka karan kanka baka yi ba tausayinka kanka kake zunubin kuma kai kana tsoron kana tsoron wai a yi wannan menene shine yace raja'atal qahqara wa habitta ashwan la umrika law wasalat lama raja'ta yace raja'atal qahqara wato kai da baya da baya al qahqara baya da baya mun ganshi cikin hadisi a cikin wanda rasidi al qahqara shine kai baya da baya ya ce wa habitta ashwan sannan kana nan kana ta wato kwaramniya ba ka san ba aikin da kake kamar idan ka allaba kana ta kwaramniya la umruka yace wallahi law wasalta lama raja'ta da ka sadu da ubangiji ka faɗaka ka bar wannan zunuban da ba zaka zamanto ba kai da baya da bayan nan kana ta wannan abin da ya shahi wannan kwaramniya sai ce walau wafaita rabbaka duna dambin da ka iske ubangijinka duna zambin ba tare da wani zunubi ba wa nuqishtal hisaba idza halakta sannan kayi munakasha ta hisabi to lalle zaka halaka saboda hadisi ya zo man nuqishal hisab halak duk wanda a ranar tashin alkiyama aka zo da shi aka yi munakasha da shi akan hisabin shi aka yi munakasha da kai aka yi kace kace Allah ya magana kayi magana irin ta munakasha to ka halaka shi menene kowa yake so a mashi shine arab a ranar tashin alkiyama hisabi kala biyu ne akwai munakasha akwai art munakasha ita ce a zo a ce kaza kaza kaza kai sai ka ce a'a to kai fa ina ji fa ka to tun daga nan kawai kai kawai kana da lisefa sai ma za a ce saboda a shi ne za a zo a ce to ina malayu raqibun wa kullu shay'in wa kullu insanin alzannahu ta'irahu fi unqihi su zo su ce gashi kai kai yace a wannan bai yarda ba da shaida su ai yan wajen Allah ne bai yarda ba da su to shikenan karan kanka al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'mal shi yasa malamai suka ce mun gane su muka ce abubuwa tara suke ma mutun shaida nami nami abubuwa tara suke maka shaida idan ka bace ma wannan tara ka je kai abin da kake so abubuwa tara za su maka shaida a nemo su bayan karatu kenan munakashar hisabi shine wannan to duk wanda aka mishi wannan munakashar zai halaka ya halaka ba menene ake fata shine ard a bujuro maka da ayyukanka wane wane kayi kaza kayi kaza wallahi haka ne kana sadda kai kana kayi kaza da kaza kayi sai Allah subhanahu wataala ya ce to na suturta ka a ranar a duniya a nan ma lahira na suturta ka na gafarta maka da aljanna wannan shine al'ard abu shiro ma da ayyuka Allah taimake mu kada mu yi munakashe hisabi malam yace walam yazlimuka walam yazlimuka fi amalik fi amalin walakin asirun an taquma bima hamalta yace ba a zalunce ka ba a cikin aiki aikin da kai ba wanda ya zalunce ka walakin sai dai asirun abu ne mai wahala an taquma bima hamalta zinubban nan da kai da ka tashi da su kace ka yi tsaye da wannan zinubban abu ne mai wahala saboda a ranar tashin alkiyama dan mu gani can hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya ci iyaka ko da gwargwadon fa guda ne na ƙasa na mutum za a sa shi ya tono wannan tun daga wannan ƙasa har ƙasa ta bakwai a dora mishi kuma akan shi duka to ya wane ne zai iya wani to ina masu cin kare wai cin fata mutum ta al'umma ba wai ko irin adaji misali ka sai kare wani waje an sa foto-foto ka je ka janye ka mai da foto waje ka za ka kara shi to wannan babban lahi ne to wasu kuma su su zo su cinye maka kare ga baki daya wasu gona za su ce ba tasu ba na magada an bari don ba su girma ba su cinye ga baki daya to wannan duk an sa mutum ya tono shi babu gatari ba hantarya babu sharɗe kun ba take komi ciki wannan gatar fila balantana ka ɗagowa ta kai kuma sai ka ɗago su a ɗora maka su a wuya allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu mala ya ce wa lauƙar ji ita yau mal hashiri fardan wa absartal manazila fihi shatta da ka zo wato lokacin da zaka zo yawmal hashir ranar tashin alkiyama fardan kai kadai wa absartal manazila kakkalli masabkai masabki masabki kala kala shatta kala kala wani an bashi masabki kaza ma an bashi masabki kaza saboda aljanna masabkayya daban-daban ne a sama zakarin ga tsinkayen mutane malamai kamar yadda muka ce a sama zakarin ga tsinkayen to haka kowa masabkin wani a can kololuwa wanda ya yi ka daraja sai dai ka tsinkaye shi in ya leko ya ce a ku ne yan nan to amma kuna nan to alhamdulillah tunda kuna kowa haka ne sama sama kololuwa yace ka kalli wannan manazil din yace la'azamtan nadamata fihi lahfan alama fi hayatika kada azata a lokacin nan ne zaka yi babban nadama a duniyan nan a rayuwarka zaka yi babban nadama fihi lahfan kana mai bakin ciki alama fi hayatika akan abin da ya gabata na rayuwarka kada azata ka zama to ka lalata shi ka sarwantar da shi gashi nan a rayuwa duniya an baka ai lokaci kai aikin da zaka iske Allah subhanahu wataala ka iske aljanna amma baka samu ba wato kai saboda wato nan zaka ringa nadama kuma lokacin nadama wato wa matubulin nadamatu inna limta yace tafirru min alhajiri wa tattaqihi fa halla min jahannama qad fararta tafirru min alhajiri kana gudu daga alhajir shine garjin rana mun ganshi cikin hadisi kana yusalli alhajira ko alladhi tadawuna halula alhajir shine garjin rana yanzu misali yau ba zahi ba ake kowa zaka ga yana lada mai neman benti mai neman waye wata taqihi kana bijiriya kana guje mishi kana neman makariya yace malam yace fa halla min jahannama qad fararta ina ma da a ce daga jahannama ne kake gudu kake gudu kane neman kariya daga jahannama wannan farana ce kadai to ina jahannama wato ka ringa ka nemi kariya da ita walasta tutiqu ahwanaha azaban walau kunta alhadid walau kunta alhadida biha la minene la zubta yace walasta tutiqu ahwanaha azaban sannan ita wannan hutai ba za ka iya wato ka riƙewa azaba mafi karkancin azaba da za a maka a wutar lahira ba za ka iya riƙe ba kai ka kalli wutar duniya ma yaya take waye mafi kankancin azaba a cikin wuta abu talib amma annabi garwashi ne a ƙawawuwan shi har ƙwaƙwalwa wayo shi ne kankanci to ina kai wanda kai ne aka saka sannan kuma idan za a sa mutum wuta ba wai haka ba kana nan wanda daga an saka kayan hayaki ma ya kona da kai a'a sai an busa ka an rindima ka saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙorin ɗan huta ya kai dutsen gudu haƙori kaɗai to ina ga jiki ina ga kaza sai an yanda zakka ciyu da kyau kuma kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha Allah ya ce ni yanzu kalaza saboda ita wuta menene aka ce waquduha hannasu wal hijara makamacinta mutane ne da duwal wasu duwar wasu da aka saba wa Allah subhanahu wataala da su duk za a gama da dutsi da mutane su ne ake tada wuta mu duba mu gani yanda ita wuta wata kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala tace ya Allah akala ba'dhi ba'da shashi na yana cin shashi na wuta tana cin junan ta saboda zahi annabi yace an hura ta an hura ta an hura ta ta jajjawur ta koma baki kirin ta koma sha ta koma yane ne duka wai tanadi ne ake azaba Allah ba karama azaba bace zaka ji wani ya ce su inda sun shiga wuta inda sun shiga aljanna abu daga wutai wallahi bai san ba wutai wallahi bai san ba wutai Allah ka sa mu aljanna ne sai fas shat mu bi ma mu ringa tambaya wai daga ina ne wutar take kenan mun zo daga siradi ka san siradi in aka zo kowa Allah yake cewa eh kullun illa illa wariduha kana ala rabbika khataman wa in kullun wa in minkum illa wariduha daga wuta kowa ya bi sirati kana bi in aikin ka shal zaka wuce shat wani da guguwa wani da chat wani da yana newa yana kama yana koftarwa ya kai wuce wani ya wuce wani ya wuce wani in yazo in dan wuta ne kawai ya kwada wani in yazo ya kwada to mu Allah sa in muka zo sai mun shiga aljanna mun ga cewa wai siradin ayina yake a ce a kun wuce da gudu kuka wuce ku Allah taimaka mai wallahi wuta in wata ranar Allah subhanahu wataala ya bada dama zan mu dauko ko cikin sunan na sai abwab yayi wa ya to yayi fasali akan sifatul na siffar wuta kaji irin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo akan siffar wuta irin hadisai masu tsoratarwa duk wani mutum da kake ji wai yana wata shegantaka yana wani mai wallahi mutum kawai bai san ba menene aka tanada mashi in ya in ya bauɗe ana wuta wuta ya ɗau ko wannan wutar tamu mawa kawai an rena ta ne shi ne ta wannan ma wadda wannan kaso ɗaya ne a cikin ɗari na wutar lahira na wutar lahira wanda ana ba da labari wuta idan ka zo idan sun nemi a ba su ruwa in wuta ka zo zaka sharo ka karo shi naman wasu ka duka sai gwabce ya kwada ci kuma ya kasha kuma kwata ka ta ida a kara ma wata saboda ka yi ta garzuwa Allah subhanahu wataala ya kare shi ne malam ce walastu taqiqu ahwanaha azaba mafi kankancin azaba da sa'ai a wuta ba zaka iya jimrewa yace kai walau kuntal hadida biha ladunta ko da ka koma wai karhi a ce kai a lahira karhe zaka koma to wallahi ka narki sai ka narki a cikin wutan nan yace wala tunkir kada ka zaman to kana inkarin wannan al'amarin wallahi fal amru jiddun abun wannan da gaske ne abu ne wanda yake muhimmi jiddan wuta tana nan aljanna tana nan akwai wanda suke cewa ai wuta babu ita aljanna ma har yanzu babu ita wai sai an je to wallahi aljanna tana nan wuta ma tana nan a da sai sun nuna Allah subhanahu wataala ya nuna mun gayyace cewa akwai wasu abubuwa guda takwas wanda suna nan kuma bisu karewa samaniyatun menene yake cewa abubuwa guda takwas kawo su wasu abaituttuka guda biyu yake cewa samaniyatun ha kamanci to ya ne zainadin haka har da an ringa har da cewa ana muraja sai ana yi yau da gobe ana muraja in ba in ba shahiya bane dai ya ambata sai yace hiyal arshu wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajabun wa arwahun kadhal lawh wal qalam wato al arsh yana nan Allah kursiyin Allah tana nan batta karewa wuta tana nan aljanna tana nan ajab wannan inka ADN na kowa bai kasa bata ce shi daga shi ne lokacin da za a yi shekara za a yi ruwa na ruwan mani kowa zai tsoro Allah subhanahu wataala haka yi haka rai ranka an aka hudda ta zuwa za a yi a kai ta in dan aljanna ne tana cikin tsuntsayen aljanna in dan wuta ne kuma can wai ya zubi Allah kare mu haka kuma sai menene ga shidda wa arwahun wa alqalam alqalami na Allah subhanahu wataala walau da kuma wato lauhil mahfuz wannan abubuwan suna nan shi yasa wuta tana nan aljanna tana nan saboda ko wasu wanda suke zai su zo su dinga cewa a wuta babu wai suke cewa wai ta kakawo mutum zai zo ya gina gida wai dan ya sauke baki wai bakin tun ba su zo ba ya sauke ko kuma wai a gina maka gida wai bakkana barin shi za a yi ta shekaru da wani waye suna kiyasta abin duniya da lahira shi kuma ba ɗaya bane ba aljanna baka san ba ma yaya take Allah ya ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kenan abun al'amarin jiddun ne abu ne wanda yake muhimmi jiddan walaysa kama hasibta ba kama abin da kake tunani bane wala zananta ko kuma kake wato zato wannan duka abin da kake zato ya huce haka lahira ba abubuwan wasa bane ba kamar ana lahira ana lahira mutane kawai ɗauka muke kawai abubuwa ne kawai sample za a zo wato kawai a zo a yi a huce wallahi sai dai in ka zo da imani da aiki kirki zaka gane sample ne kai wai ba ma ko da imani ka zo rikicin nan na lahira na farko yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni kowa sha'anin shi ya ishe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa zai zo a tsiraice babu sallatu aisha ta ce cewa maza da mata a game babu kaya aisha annabi ya ce al'amarin ya wuce yadda kike tunani in ma mace ce akwai kai zaki ne a kusan ka sani ba bakka ma an kaltawa saboda rukmutsin lahira da yake ciki Allah yake cewa farkon suratul hajji ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد زكى متاني أماي كوانا تنغدي باوي جيا بتي haka shaki tangani ka san yanzu giya yanzu ne in ka sha zaka ringa wani tangani kana wani tangani na kare na mutane mai to can kawai firgici ne zai saka wannan an matso da rana gabaki daya sai wanda Allah ya taimaka ya musu inuwa to ka gani abin ba karami bane ba wallahi al'amarin lahira ba karamin abu bane ba malan nan ya kawo mana duka abin da ya kamata mutum wai in ma an ba an zo maka kan raurauka akan wato kayi nasiha sai ya ce sai zai ba shi amsa sai ke cewa ababakarin ai can ya kiraye shi ko sai ya ƙara maimaitawa ya ce ababakarin ka shafta aƙalla aibi wannan yake nuna mana tawadu'u na malamin tawadu'u na shi kaskantar da kai na shi wanda haka ya kamata malamai su kasance ya ce ababakarin ka shafta a kan la'aibi wa aksaruhu wa ma'uzamahu sakarta wato wai da ka zo kake cewa kaza da kaza ni na yi kaza na yi kaza na yi kaza ai ka shafta a kan la'aibi wai a cikin aibubbuka na wannan kaɗan ne ka dubo wa aksaruhu wa mu'zamahu satarta ai da yawan shi da masu girman ma ka boye ma baka sani ba kai ya nuna maka tawadu wai menene duka ake so ba wai abin da na faɗi ba wai abin da ni nike yi ba shine zaka dauka hujja a'a abin da Allah subhanahu wataala yake abin da nace saboda me duk inda malami yake in dai na Allah ne ba zai faɗi ba abin da ba Allah ba yace ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba to wannan abin da ya faɗi ma da shi zaka yi aiki ba wai abin da yayi ba da yawa kuskuren da muke ko kuma da yawa rishin wato ganewar da muke wai a ai wane yana yin kaza ya ce kaza ranayin kaza ya ce kaza to wannan shi dan adam ne ai yana iya yi kuskure yana iya wata ran imanin shi yayi kasa ko kuma yayi sama to shikenan an yi katarin imanin shi yayi kasa yayi wani saban Allah shikenan yake ce a yana yin kaza kuma dan mi zai ce a bar yin kaza kuma shi yana yi wannan shi da Allah subhanahu wataala zai yi shi amma kai ka gyara kanka ya zamanto kai amfani da wannan yace fa kul ma shi'ta fi fi yamin al-makhazi وضاعفها فإنك قد سلكت yace fa kul ma shi'ita ka gai duka abinda kake so fiya game da gare ni min al-makhazi na daga abinda ya shayi kaskanci da kake hwadi kai kaskancin wannan duk da kake hwadiwa game da ni ka fadi dukkan abinda kake so yace wadha'ifaha ka lullumka ka kara fa innaka qad sadaqta eh hakika kai kai gaskiya ka kara ni mai lahi ne nayi kuskure ka gai haka wa mahama ibtani yace dukkan yanda ka zamanto ka aibanta ni fa li farta ilmi saboda karancin ilimi na ne karancin ilimi na ne ya kai ni nake sabon Allah subhanahu wataala dukkan yanda ka zo ka aibata ni saboda karancin ilima ilimi ne bi batinihi game da abin da ma wato yake ciki wanda baka sani ba ka annaka qad madahta kamar ka yabe ni ne wanda ka gai wani kamar abin da yake ciki wanda baka bayyana ba game da abubuwan da ka bayyana kamar yanzu yabo na ne wato kai akan wannan yace fala tarda fala tarda al-ma'ahiba fa huwa 'arun 'azimun yurisu al-mahbub maqta yace kada ka yarda da abubuwa na aibi fa huwa 'arun 'azimun abubuwa ne na ki ar ne akai abun kunci ne abun takeici ne gare ka zunubi idan ka zo ka yi shi abu ne wanda zai zamanto ya zamanto aibi a kanka ya zamanto kuma bai goguwa yurisu al-mahbub maqta zai zamanto ya gadar maka wato kai da ana son ka wanda yana son ka amma dalilin wannan yake gani ya zama to ana kinka dalilin ka je ka fada saban Allah sai ka gani ana kinka bana yake cewa wa yahwi bil wajihi min as-surayya min as-surayya wa yubdiluhu makana al-fawqa tahta sannan wa yahwi zai zubda ma zai zubda maka mutuncinka zai zubda ma alwaji daraja aljah kenan can akwai wani da ya zama mali waljah aljah shine daraja zai zubar ma da daraja ka min surayya da kana can kololuwa saman tauraron surayya tauraro na kololuwa wani tauraro ne wanda larabawa suke ba da misali a kan shi sosai surayya kamar yadda wani yake cewa min ma za da ni sharfan watihan wa kirtu bi ata'a hasrat surayya da kuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta li ahmada li nabiyya kenan wani tauraro ne suke nihi da shi wa yubdiluhu mana yace zai sauya maka makanar fauki tahta da kana kololuwa ka zaman to ka sabka saboda mi saboda kai lahi kai zinubi da ana ganin mutuncinka yanzu ba a ganin mutuncinka da ana ganin ka mai daraja yanzu ba a ganin ka mai daraja malam yake cewa kamar ta'atu tubdiluka daraya darara daraya darari wa taj'aluka alqaribu wa in ba'uta haka kuma biyayya ga Allah ta'a sallah ibada ka ringa azumi kana bautawa Allah kana yin abin da Allah subhanahu wataala yake tubdiluka darari zai ta sake maka gidaje zai ta sake ma gida da idan ana ganin ba ganin mutuncin ka in za a dawo ana ganin mutuncin ka haka wa taj'aluka alqaribu in wa in ba'uta zai ta sa a kusanto da kai ko da ku da kai nisa da misali kana nesa ba a san kowaye ba Allah ya zo ya datar da kai kana ibada Allah ya baka ilimi mai amfani kana neman ilimi sai zaman to kowa yana kusanta ka kowa so yake ka kusanto da shi ka kuso ka kuso wajen shi ka kusanto wajen shi sai zaman to kenan wannan da'ar da kake ita ce sababin da yasa wannan kowa yake son ka haka kuma malam yake cewa watun shiru anka watan shiru anka fi dunya jamilan wa talqal birra fiha haisu shi'ta haka ita wannan da'ar da kake aikin kirki da kake yi a nan duniya tan shiru an kafiha zata yau za a yada ka dukkan wasu abubuwa na alkhairi suka gani ana yada maka naka ne idan in karatu ne kake in ambato ne zaka ji duk inda aka ambace ka zaka ga za a ambace ka da kyakkyawan siffa za a ambace ka wani mai mutunci ne wani kaza da kaza wani kaza kaza wa talqal birra fiha haka kuma zaka samu kyautatawa da wannan da'ar da kake zuwa ga Allah subhanahu wataala haisu shi ita a duk inda wato ka kasance malam yace wa tamshi fi manakibiha azizan haka zaka kasance wato kana tafiya fi manakibiha akan ban ƙasa azizan kana mai wato daraja kana mai manzila wadda take madaukakiya wa tajni alhamda fiha qad garasta fi ma qad garasta sannan kuma zaka ciri wato alhamd wato godiya da yabo fi ma kada garasta na daga abinda wato ka zamanto wato ka shirka yanin duk abinda ka zamanto ka shirka shi zakka dasa idan ya zamanto alkhairi ka shirka wato wannan alkhairin zakka dasa idan ya zamanto sharri ka shirka to wannan sharrin shi zai zamanto ka dase shi yace wa antal ana lam tu'raf bi aibin sai ya dawo kuma kanshi yace kai fa yanzu kai wancan kana matashin ka da nake baka misali antal ana lam tu'raf bi aibin kai yanzu a rayuwarka ba a san ka ba da wani aibi ba a san ka ba da wani zunubi ba a san ka ba a tarihi ka ba a ce kai dan fale ne tunda kake kullum masallaci kullum sallah kullum makaranta ba a san ka ba da wani aibi wala dannasta thawbaka muzna sha'ata sannan baka bata ba tufarka kenan bi ma'ana kai mutum ne mai mutunci muzna sha'ata tun da aka ake ka kullum an san ka mai mutunci dan gidan su wane ne wane fa a gidansu kafi gidansu masha Allah shine mai mutunci kowa ya yi shaida ka kowa ya ishe da ka to kenan kada ka zamanto yanzu kuma ka juya akala baya ka koma ka fasa wannan abu kana neman ilimi ka cigaba da neman ilimin ka kana zuwa makaranta ka cigaba da zuwa makaranta ka kana abubuwa na alkhairi ka cigaba da ayyukan ka na alkhairi malam yace wala sabaqta fi maidani zurin wala awda'ta fihi wala khababta yace wala sabaqta baka zamanto ba kai rigaye zuwa ina fi maidani zurin zuwa ga maidan wato farfajiya ta zur ta ƙarya ba a ce ba ga shi nan wani makaryaci ne an san shi ya ce kai wala auda'ata baka zamanto ba ka zubi da darajarka fihi akan wannan wala hababta baka zamanto ba ka yi sassaka ma zuwa wannan zubi da darajar taka ko kuma ka yi sassaka zuwa wato abin da ya shahi maidan wato fage na ƙarya kenan wannan duka yana nuna maka rayuwarka kaiwa yanzu a lahiya lau take kada ya zama to ka bata ta yace fa in lam tan'a anhu nashibta fihi idan huwa baka bar balahin nan baka bar bazunubi baka bar saba ma Allah subhanahu wataala to nashibta fihi wato zaka fada a ciki idan baka guje ma balahin da kake nema ka kai kanka to zaka fada a cikin lahin ka ringa yin shi yace wa mallaka bil khalasi idan nashibta sannan kake tunani idan ka fada ga wannan lahin wa zai je ya ceto kai huddo kai kubuto ka daga wannan idan ka fada lahin nan kai ne ka da kana lahiya lau sai ka fara wato bin ɗan shisha kana ana fale da kai ana kaza da kaza kake gani yaushe zaka dawo kaga sai ta Allah in ka tahi wani wani in ya tahi ya tahi shike sai ka ji ana ta dawa ne ko shi yake kiran sallah ne amma yanzu sai a hankali dawa ne kaza kaza amma yanzu sai a hankali kenan wannan duka abu ne wanda ya kamata mutum ya lura wato akan abin da ya shahi wato rayuwar shi malam yace fa in lam tan'a anhu na shibta fihi ko yace tadan tudannisu ma tatahhara minka hatta ka annaka qabla dhalika ma tahharta yace tudannisu ma ma tahhar ma tatahhara minka kana daudada abinda da ya tsarkaka a gare ka da baka yin kaza lahiyar kalau misali kai ne ka huto lahiyar kalau kayan ka tsab kullum kai kayan ka tsab to yanzu ka fara sa musu daula sai ya zamanto mi hatta ka annaka qabla zalika sai ya zamanto ka zamanto kai kai ka ce da baka zamanto ba ka zamanto mai sarki da baka zamanto ba ka kasance kana wata wa lahiya amma yanzu ka fara lahi ka fara zunubi ka fara saba ma Allah sai zamanto kana daudada wancan aikin da kake sai zamanto ya shahe wasu alkhairai da kai gabaki daya idan ya zamanto kawai an ambace ka kawai kai wani an san shi da shari wancan alkhairan didda da kai wannan duka ya zo ya shahe su shine malam yake fadi ana yace wasirta asira zambika fi wisaqin wa kaifa lakal fikaku wa kad usirta sannan ka kasance kamamme ne na zunubinka zunubinka ya darme ka ya darme ka da kyau saboda kai ta zunubi ya darme ka wa kaifa lakal fikaku ya zaka samu mabudi wa kad usirta alhali an darme ka zunubinka ya darme ka ya zamanto ko ina ka wuce kawai an san ka da kaza ne ko ina ka wuce an san ka dogon hannu gare ka kowa yayi war tattare kayan shi to yaushe ne zaka gyaru kenan kaga haita Allah ko ina ka wuce an san ka kaza kai ko ka tubo wani zata za a yi a tsohon kaza tsohon kaza to ka gani to ka gani ka deja ka bata saubin naka ka bata tofar ta kenan tun kafin ka shiga wannan gwanda ka gyara wato wato halin ka shine malam yace fa khif abna ajinsika فخف أبناك أجنسك واخشى منهم كما تخشى الدراغم والسبتة wato ka ji tsoron abna a jinsika wato ɗan adam mutanen da kuke tare da su ka ji tsoronsu kada ya zamanto ka samu aboki wanda zai kai ka zuwa ga mahallaka ka samu abokin da zai ringa kai ka wato zuwa wajen bacewa zuwa wajen da za a saba ma Allah to ka guji mutane yace ka guje su wakhsha minhum ka ji tsoron su ka kiyaye su kama takhsha daragima wasabatta kamar yanda kake tsoron daragim jam'i ne na dargam wato zaki wasabatta da kuma abin da ya shahida musa kamar yanda kake tsoron wannan to ka ji tsoron mutane kada ya zama to kai kullum ga mutum nan ba mutumin kirki bane ka sani sare kuma ka ringa ban shi shine wani yake cewa likawun nasu malam zaidin ليس يفيد شيء سوى الخزلان من قيل وقال فأقل لقاءك للناس إلا لطلب العلم أو إصلاح حال وتغموا da mutane a ringa takuluwa da mutane laysa yufidu shay'an malaiti bai amfanar da kai komi siwa al-khizlan sai tabewa siwa al-khizlan min qilin wa qalin da faɗi an ce kaza an ce kaza kawai an zo an zamna kawai tabe ya ce kuke an ce kaza kai wani ya ce kaza wani ya ce ayi ta gardama a yi takardama abinda ba a sani ba a yi takardama abinda ba yanzu ka ruba harkar balo wani aiwa da bai yi wa in ya zo kaza ya yi kaza wa la ilaha illallah su wa an can musamman to ka gani ko liqa'un nas laysa yufidu shay'a yace fa aqlil liqa'a kalin nas ka takaita gamuwarka da mutane illa sai dai min li talabil ilmi neman ilimi in ka zo kuka zauna muraji a karatu ne za in aka zo aka zauna ba za a tashi wani sai an samu wata fa'ida ta hadisin annabi ko kuma abin da ya shahi alkur'ani shine illa li talabil ilmi aw islahi halin ko kuma ya zama to wani gyara wani zumunci ne ko gyara wani hali ne misali wasu ne basu jituwa a zo a gyara ko kuma wani program ne gare ku na ci gaba da rayuwarku da kuma abin da ya shahi taimaka ma addini a zo a zanna a gyara amma bancin wannan duka wani liƙa nasu da zaka gamu da mutane wannan malam ya cika nisance shi yasa anan yace wa khaliduhu kada ya zamanto ka kaurace kuma kai ya zamanto kai kadai kai kullun a daki sai ya zamanto ka ka dan tabu saboda in kana tsaya kai kadai kawai yayi karasa ma ina ake cika a ka dinga dan shigowa cikin su lakin wazayiluhum hidaran sai dai mine ka ne sance su kana mai taka tsantsan da mutane saboda mi wa kun kasamiri idza lumista ka zamanto kasamiri da aka ce baka idza anta izhab anta wa rabbu ilala me aka ce masamiri fa zahab aya qala fa zahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas kada ya zamanto kai kullum kana cakuye da mutane a a ka ringa gamuwa da su in abin khairi ne in abin addini ne in abin kaza ne amma wanda ka san in ka je wajen su sai ma ya zamanto da yawa nawa aka samu wanda da mutum nan lahiya launi daga abokai suka jayi aboki zaka ga yaro aka ce mai kanwa mai abokin mai kanwa bai rasa bilbili kadan kadan kadan kadan da bai yin kaza sai ka gani yana yi saboda me yana tasirantuwa yana tasirantuwa amma da zai tarbiyyatar da kanshi akan abin da ya shafi hanya Allah subhanahu wataala wato zaka gani wato ba zai samu ba irin wannan malam yace wa in jahilu alayka faqul salam idan suka maka wauta ka shigo cikin jama'a suka maka wauta suka maka wani abu ya bata maka rai faqul salamun ka ce musu salam abincin Allah ya tabbata gare ku ka dau hakuri ka ce aminci ya tabbata a gare ku la'allaka sawfa tuslama in fa'alta la'alla zaka samu wato sauki ka samu kubuta idan ka aikata wannan saboda wani ya zo ya maka ko kuma kai ma kama wani wataran la'alla kenan ya zama to shi ma ya hakura abin da kai mishi idan mutum ya maka ba daidai ba ka dau hakuri ya zama to ka ka ka ka ka zama to ka yafe mishi amma hakuri dole sai da juriya dole sai da juriya asabr shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam can yace as-sabr was-sabru diya'un as-salatu nurun was-sabru diya'un miye nur miye diya nur haske diyawa shi ma haske ne amma ne sai mai cutarwa diya mai cutarwa nur haske haske mai ya zamanto mai zagi shi yasa can ma Allah subhanahu wataala yake cewa wallazi ja'ala shamsa diya saboda yana da kuna shi yasa sabru diya'un kenan sai kai hakuri ka jure saboda yana da kuna a cikin wato zuciyarka kenan kai ka dau hakuri mala yace wa mallaka bis salamati fi zamanin tanalul isma illa illa in usimta yace wai ina ma zaka samu amintuwa kai da kake cikin wani zamanin da tanalul isma idan kana ba za ka samu ba abin da yake ism al-isma ka samu kariya illa man usim illa in usimta sai dai in Allah subhanahu wataala ya kare ka dukkan abin da zaka ma mutane wani ya ce ka mishi ba daidai ba sai dai in Allah subhanahu wataala ya kare ka wannan shine zaka samu salama zaka samu wato abubuwa ya zaman to ya taho maka daidai malam yace wala talbas wala talbas bihayyin fihi zudaimun yamitul yumitul qalba illa in kubil illa in kubilta wala talbas kada ka zamanto ka zauna bi hayyin da mutum wanda yake rayayye fihi daimun amma a tare da shi akwai zalunci mutumin da azzalimi ne ka san mutum ne wanda ba mutumin kirki bane ka zamna da shi saboda me yamitul qalba zai kashe maka zuciyarka ba kada ka zamna da shi kada mutumin da ka san bai da mutunci mutum ne ba mutumin kirki ba kada ka zamna da shi malam yace illa in kubilta sai dai in kuma kawai Allah ne ya gama ku an sa muku an kwa ko gidan kaso ya gama ku an kai ka kaso kuma gashi nan shi idan wannan babu wato yanda zaka yi da shi tunda illa in kubilta takbir shine kama a sama mutun kai da a sama mutun wato amku malam yace wa gharib kai yamma fattaqir fattagribu khairu fattagribu fihi khairu saboda a yin yamma akwai alkhairi amma nan yamma ba irin yamma ta mata nan ba kenan nan kai yamma faransa ce zaka koyina kaga ai akwai matsala akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wani cewa la yazalu ahlul maghrib zahirina al hadith yana ne ahlul gharb ahlul sham a wannan lokacin ahlul sham la'alla kenan malam ya dauki wannan istilahin na ahlul sham din na mutanen sham lokacin akwai ilimi inda malam shi yana kai shi wajen hijira tana 377 kenan shine fattagribu ya ce fi khairu in ka duba can mai ishiriniya mai yake cewa wa sharrik la tuqi la yaqirru bika al-gharbu kai gabas kada ka bari wato yamma ta kama ka yace bi yasriba nurun lil madina lin nabi lin nubuwati la yaqbu saboda a madina ya ambace ta da yasrib tsohon sunanta ya ambace yace a madina akwai haske wanda nake na annabta ne wanda bai wato gushewa kenan nan yana nihin wato ka nemi abin da yake alkhairi a garib a magrib na bangaren wato irin su sha yace wa sharrik sannan kai gabas yace in biriqiga qad sharika ko da kwa wato da yawunka ne bakka da guzurin komi kawai ka kama hanya kai gabas yace in ta kama kai haka nan kai haka nan saboda ka ceci wato addininka kada ya zama to ka zamna da irin wa'ancan mutane yace fa laysa zuhudu fi dunya qumulan ai ba zuhudu bane ba a duniya ya zama to kai mutun ne mai rauni kai mutun ne kaskantacce ga kana ash'as a gaba da kace wai kai zahiri ne aina ba kai dai kawai dai ga kanan dai ba a san mun menene kake zaka gani mutane da yawa a irin wannan zaka gani ba mutum rishin sa kaya masu kyau wai shine zuhud wai yana gudun duniya shi yasa wai takalmin shi ware ware yana to kaga wannan kawai sai dai ayi ta nuna ka a ce wani ko kuma tana yawa ko yana da shafawo mutane kenan wannan ba shi bane ba zuhudu shine malam yace la anta bihal amiru idza zahita idan kai zuhudu ko da ku kai shugaba ne kai ne amir in dai kai zuhudu ta hakika ne ka guji duniya da yanda bai hana ka ji daɗi ya ce to wannan kai ne kayi zuhur kai ne zahiri na hakika mana ya ce kai walau faukal amiru ta kunu fiha ko da kwa a ce sarkin garin ku kayi shi jin daɗi su mu wani kayi shi kuɗi yana hawan motoci manya-manyan motoci kun ta'anta kai ne a dai antar zahir kai ne mai zahir kai ne mai gudun duniya amma ba tare ba cewa ba ne kawai rashin jin daɗi shine zuhur tsoron Allah da nisanta abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka ka ringa kappa kappa da abin da ya shafi duniya wannan shi ake ce ma zuhudu ya zamanto ba ya zamanto ka kasanta ba kai he kai kaza he kai kaza sai baka sa kaza baka sa kaza a ce wai kai ne wato zahiri malam yace fa in faraqataha idan ya zamanto ka rabu da wannan duniya wa kharajta minha ka huta da ita ila daris salami zuwa ga gida na aminci fakar salimta to hakika ka samu wato kubuta ka samu wato rabo wa in akramtaha amma idan ya zamanto ka girmama duniya kai lahiya kawai duniya ka sa gaba wa nazarta fi hali ikramin sannan kake kallanta da girmamawa yace fa nafsaka qad ahanta to ka san da cewa karan zuciyarka ne kai karan kanka ranka ne ka zamanto ka ha'inta ka zamanto ka kaskantar da kanka saboda ka girmama duniya ka ba ta cewa ita ce kominka malam yake cewa jama'atu lakan nasaiha famtasilha na tattara maka wannan nasihohi famtasilha kayi kokari ka kamanta da wannan nasihohin da na maka hayataka rayuwarka gabaki daya fahiya afdalu man takalta saboda ita ce mafificin abin da ya kamata ya zamanto ka ɗabi'antu da wannan nasiha da na maka yace wa tawwaltul itaba na tsawaita maka zargi tunda mun gani yana cewa kana kaza kana kaza yayi ta zargin ka ana yace wazirtu fihi na ƙara maka dai a zargin da nake yi li annaka fil batala saboda kai ka kasance a cikin batala ka kasance a cikin sabo ka kasance a cikin zunubi ka kasance ga ka a cikin sabon Allah subhanahu wataala kada atalta kada atalta ka zamanto ka tsawaita wato a ciki mala yace wala ya gurruka ta kasiri wa sahawi kada ya zamanto ya rude ka wato takaitawa ta ni da kace wai ni ni ma ga nan banne yin kaza kada ya zamanto ya rude ka wannan wa sahawi da rabkanuwa ta saboda mi wa khuz bi wasiyati laka in rashidta ka dauki wasiyyan nan ni dai da na maka idan ya zamanto kai shiryayye ne yace wa kada ardastuha tis'an hisanan yace na kawo maka wannan wato manzumai na goya maka wato ita tis'an wato guda tara hisadan masu kyau wa kanat qabla za ta kasance kafin nan mi'atan wa sitta wato 106 ce me yake ni da wato manzumar tashi kamar dai ya tsara ne kan wake ta kasance da wato 106 ce adadin abiyatin 106 sai ya kara maka guda tara kenan ya zama tonawa 115 ai adadin su 115 to dan dai waken nashi ne ta yace wa kada aradaftu hadis an kisanan wa kanat qabla za mi'atan wa sitta wa sallallahu wa salli ala tamami rusuli rabbi wa itratihi alkarimati ma dhukirta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad kinan nan muka zo karshen wannan manzuma insha Allah da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana abin da muka karanta na amfani Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu a ciki Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu himma akan abin da ya shafi neman ilimi Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya tara mu da mu da ku a cikin ladan wannan karatu da muka yi da wanda suka assasa wannan waje su ma Allah subhanahu wataala ya tara mu gabaki daya a cikin wato ladan wannan karatu wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika